إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وأذكر نفسي وإياكم بالوقوف أمامه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الإخوة المصلون يقول الباري تبارك وتعالى في محكم تنزيله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ويقول أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذه الآيات فهذه أو هاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أصل الإنسان وخلق الإنسان وما سخر الله له في هذه الحياة الدنيا فأصلنا من ذكر وأنثى ثم جعلنا الله تبارك وتعالى شعوبا وجعلنا قبائل لنتعارف ثم أكد أكرمنا عند الله أتقانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما في آية الأولى فيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فقد خلقنا الله تبارك وتعالى متفاضلين بخصائص مختلفة ومزايا متباينة فموضوع خطبتنا أيها الإنسان وأيها الإخوة المصلون هذه الخصائص والمميزات التي أوضعها الله تبارك وتعالى فينا فينبغي ويجب على كل مسلم أيها الإخوة المصلون أن يتعرف على خصائصه ومزاياه فتلك الخصائص والمميزات هي سبيله للحياة في هذه الحياة الدنيا ومن خلال تلك المميزات والخصائص ينال رضا الله تبارك وتعالى ومن بعدها الفوز بجنته ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن أيها الإخوة المصلون للرجال من بني بني آدم خصائص وللنساء من بني بني آدم خصائص وعلى مستوى الأفراد كلنا يتمتع بمزاياه وخصائصه وفي أوصاف الأنبياء كذلك فضل الله بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فمن بين الأنبياء من ميزه الله تبارك وتعالى بكلامه كما قال في آيات من قرآن العظيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وقال في آية أخرى وكلم الله موسى تكليما فهذه من خصائصه ومميزاته التي ميزه الله تبارك وتعالى من بين الأنام ومن بين الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح فضلت على الأنبياء فضلت على الأنبياء بسبع وأدلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما سليمان فآتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد فسخر له الإسم والجن والدواب والطيور والحشرات كل تحت ملكه حتى جاء يوم قال الله تبارك وتعالى عن ذلك اليوم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت بكل شيء ولها عرش عظيم نقوم مسلمين أو أن رانا البركة muna kama kanmu matashiya ne da waɗansu ayoyi guda biyu cikin ayoyin alƙur'ani mai girma aya ta farko Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku yi burin abinda Allah madaukakin sarki ya bambanta sashin ku akan sashin shi kada ku yi buri kada ku yi yashi kada ku yi hasada kan abinda Allah ya bambanta sashin ku shi wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma kasabu Allah ya cikin maza suna da kaso cikin abin da suka aikata suka tsoro wuta ba duka tashi da jajircewa da tsayuwar daka Allah yana tsakura wa kowa kasansa cikin irin aikin da ya aikata a wannan rayuwa walil lisa'i nasibun mimma kasabu haka nan mata kuma suna da nasu kasab cikin irin abin da suka tsara rayuwarsu a kansa amma Allah sai mana wa'azi a ƙarshen aya da cewa was'alullaha min fadli ku rika roƙon Allah madaukakin sarki cikin falalar shi aya ta biyu Allah madaukakin sarki ce mana ku mutane mun halatta ku ne daga namiji da mace inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail daga nan sai kuka sanya ku kuka zama to shu'ub jama'a ce daban-daban kasashe daban-daban wa qabali a cikin kasashe da garuruwa kuka zama to kabilu ne daban-daban wani bahaushe wani inyamuri wani bature wani bafulatani a cikin kuma har yau gida gida wanda Allah ku shu'uban wa qabali Allah yake na muku wannan ne li ta'aruf dan ku gane ku fahimci sunan amma menene ne a rayuwa sai ce inna akramakum mafi daraja mafi martaba mafi girma a cikin ku atqakum wanda ya kuwa tsoron Allah dalilin karanta waɗannan ayoyin guda biyu shine mu fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya sanya asalin mu guda biyu ya kuma bambanta mu ta hanyar falala da yawa sashi akan sashi wanda zaɓi ne na Allah madaukakin sarki amma kuma ya ba da dama kowa ya jajirce ya nemi abin da yake cikin falala ce ta Allah madaukakin sarki inda za mu kalli rayuwa kowa akwai wani abu da Allah ya keɓance shi da shi akwai falala da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda ya ji daɗin rayuwa ta duniya ya ji daɗin rayuwa ta lahira shi ne wanda ya gane abin da Allah ya tantance shi da shi cikin sauran mutane wanda yake zai gina rayuwar shi sai kyau a duniya ya gina rayuwar sa sai kyau a lahira duk wanda cikin mu a yanzu ya kasa ganewa menene baiwar da yake da akwai sauran al'umma da suke ciki yake rayuwa a cikin su ba su da wannan baiwar har yanzu yana da kalubale a cikin rayuwar shi dora rayuwar sa duniya ta bai daidai yana da kalubale dora rayuwar sa ta lahira yana da kalubale wajibi ne kowannen mu ya gane da ne Allah ya bambanta shi akan sauran mutanen da yake rayuwa da shi yana cikin kalubalen da ba ma la'akari da shi a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki bai taɓa halittar mutane guda biyu ba kuma ya ba su hali da ɗabi'a da kaso da yiza da kusisa ɗin ɗaya Allah madaukakin sarki baya don haka wajibin kowa ne ya gane dani aka bambanta su cikin sauran mutane Allah ne ya halitta annabawa ya halitta murtali a cikin su su ɗin bai daidaita su ba sai da ya gaya mana ce tilkar rusu waɗancan su ne manzannina faddalna ba'dahum ala ba'd sashen su ya fi sashi mun fifita sashi a kan sashi cikin fifikon sai sai lirhun man kallama Allah Allah madaukakin sarki ya yi magana da wasu shi ne annabi Musa alaihi salam mitar da Allah ya bashi cikin mutanen duniya cikin ƴan uwansa annabawa Allah ya tattauna da shi ya yi magana ya fahimci Allah Allah madaukakin sarki ya fahimce shi har ya faɗa cikin alƙur'ani yace lokacin da annabi Musa zo da mitashi zuwa ga mitashi ubangiji shi magana da shi ya ji maganar ya fahimce ta saboda tsafar jin daɗi sai ce rabbi arini fanzur ilai Allah kuma ka bani dama man dube ka ganka a wata ayar Allah madaukakin sarki ce wa kallama Allah Musa taklima lalle kam Allah ya yi zance da annabi Musa zance irin zancen da ake a fahimta wannan faralar da cikin annabawa miza da cikin annabawa har ya mutu bai manta ba Allah ya keɓe shi da yin magana tsakanin shi da shi ba ta fahimta annabi Sulaiman alaihi salam Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa an ba shi mulkin da ba wanda zai saki irin sa a duniya du bala'i mutum du jaraba shi du ibada sa dubbin Allah shi ba zai taba mai da irin mulkin da annabi Sulaiman alaihi salam ya ba Allah madaukakin sarki ya hore masa aljanu Allah ya hore masa mutane Allah ya hore masa dabbobi Allah ya hore masa kwari Allah ya hore masa tsuntsaye akwai lokacin da ya sa tsuntsaye suka yi fare suka taru gaban shi bayan ya gama za su yasu da bayan sai ce maliya da aron huda huda a misalin gida da bayi me yasa cikin taron tsuntsayen da ban ga huda huda ba tsuntsu kwaya ɗaya amma ya san inda ya ajiye kuma ya ga baya wannan tsuntsu maliya la aron huda huda a misalin gida da bayi ya ce la wa'adi wannan mu azabu ce gida sai na yi alƙawari sai na azabtar da shi azaba mai raɗaɗi wallahi tun mai mulkin da ya kalli tsuntsu a sama yana gaban sa ko baya gaban sai ce zan wa wannan tsuntsun azaba alama ta duniya da ya mutu yanzu tsuntsun baya nan amma ya tabbatar duk inda zai shiga a duniya za a kawo mutu kuma za a hukunta shi ya sa ya rantsuwa da Allah ya ce da ku aziban na hu azaban shahiyya aw la azbahannahu ko kuma in yanka aw la ya ce da yi tufani mubin ko kuma ya zo min da hujja kada yayin da ya sa ya bar gurin da na bayan ya ci wannan rantsuwar ya ci almari aka ce fa ba kasa ga rabai ko shi guda guda ko bayan rantsuwar a nan suka nan ya ji ma da lokaci ba da tsawowa yana zuwa shi ma ya fa an yi fushi da shi yana durkusawa ko yana zuwa gaban annabi Sulaiman sai yake cewa a haqqu bi ma lam tuhibbi wa ji'tuka min sab'in bi nab'in yaqin yace na gano abin da kai baka gano ba kuma daga garin saba na zo maka da labari wanda yake tabbatar da labari ne da ba ta kuwa shi ne aula ya ajiyar ni da sulfanin gobe wannan kauce wanda ne me ce ce gudunmuwa da za ta kawo amfani mulki inda akwai sak in babu za ka fuskanci azaba ko yanka daga ranar rayuwar ka ta kare yasa yake cewa a haqqu bima lam tuhibbihi wa jituka min sabani bi nabain yaqin sai ta inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim yace wani gari da ba kamata da gari ba katon gari yace kuma mace ce take mulkin garin farkon abin mamaki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai yanzu a duniya har da wani gari da bai sani ba kuma garin yana da salon mulki wanda ba ita ba zuwa mace ce take mulki inni wajadtu imra'atan tamlikuhum yace wa utiyat min kulli shay duk abin da ta sani a duniya Allah ya ba tana da mayaka tana da sojoji tana da alam tana da arziki tana da kwanciyar hankali duk abin da take da bukata a kai hukunce ne kullu shay sai ce wala ha arshun azim har tana ba da karaga kan da ne ya da girma wannan karaga tana gwada girman mulkin da take da amma ba labarin da yake ce ba a da musulman sai ce wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah ita da mutanenta rana suke masu jada ba Allah madaukakin sarki ba sabanin da awar annabi Sulaiman wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wannan ita ce ta sa aka samu rubuta wasiƙa tsakanin annabi Sulaiman zuwa da Bilkisu da dawo da wasiƙa da yadda aka shiga garin da yadda ta zo da annabi Sulaiman da yadda mutanen gaba daya suka musulunta zuwa ga annabi Sulaiman suka zama to sun bi Allah madaukakin sarki a dalilin cewa mulkinsa ya yi faɗi ya fahimci abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kuma bisa leƙen asiri ko rahoto da tsuntsu ya kawo a cikin majalisa wata rana annabi Sulaiman ta wucewa tururuwa ta fito ta bada koli tana tsintar abinci tana gyaran gida tana abin da za su tana jin kururuwa da tsara shi tafiya sai ta ce ya ayyuhan nabulu dukulu masakinakum la ya'lamannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنا مسلم لا تقول تدعى عليها إنت أول تنوروا شبابا في الشكر لكي يأخذ معك تنوروا كل مساكنا kowa ya koma masaukinsa kowa kuma gida ya zauna la ya haɗi man na kuma Sulaiman wa kada annabi Sulaiman da mutane su mulki ku wahum la yashurun alhali ba san ba kuna kasan kafafuwan su ba kowace ta koma gida kaga yadda shugabanci har a cikin dabbobi yake neman maslaha da kariya ga waɗanda ake mulka la yahdiman lakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun annabi sulaiman yana ji sai ya gane a shi ko wannan falala ce da Allah ya bambanta shi da ita a tsakanin mutane fa tabassama wa shaka min qawliha sai yayi murmudi saboda abin da tururuwa take faɗa yace Allah ina roƙonka ka tunna sani in gode mu wannan ni'ima ta ka ka bani dama in yi aiki na kwarai ka sa ni cikin bayan sarki ashe kenan gano ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa da baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa wannan ita sa ya gode ma Allah madaukakin sarki ya nemi a ranar gobe an kiyama ya wanda lafiya wanda yasa nake faɗa ɗan uwan musulmi kowanne nan ban ɗauke ko mutum ɗaya ba yana da abin da Allah ya bambance shi da shi akan sauran duk mutanen duniya aikin ka ne ka gano ko kar ka gano aikin ka ne ka fahimta ko kar ka fahimta kuma Allah yana da hakkin ka fahimci wannan bai wanda ya maka ka gode masa a kanta ka tsara rayuwar ka ta duniya da take maka sai dai yadda Allah ya fahimci ka ne da Allah ya tsara arzikin ka in ka fahimci rayuwar ka da bai wanda Allah madaukakin sarki ma ta arziki in ka taka fahimta ta nan kake fara da arzikin ka na duniya kuma ta nan kake ma Allah madaukakin sarki budurci a hisabi da zai maka rayuwar lafiya dan haka abin da muke mantawa ba ma kallon daidai kun kawo nan mu muna da baiwa da Allah madaukakin sarki ya bamu kowa ya bincika ya duba dan ne Allah ya bambance cikin mutane bai isa ban ka duk wata masallacin shekara da kaza kana da kaza wannan ba a yi amma kowa ya fi kowa sanin da kai abin da kake da bukata ka samu lokacin da za ka ke ka yi tunani ka kalli rayuwarka me nake da akwai me Allah ya bani wanda sauran mutane ya ba ba bambanci tsakanin magabata da na yanzu su sun san abin da Allah ya ba kuma sun yi alfahari ta rayuwa har a gidan manzon Allah da wannan ake zuciya matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan sun kusa sana kowace takardar Allah ya bata Allah bai ba wa sauran ba nana aisha ta kan sai duk gidan nan ku zawarawa su bi kaɗai ce ruwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ne ya fito a kan kowa ta bigi kirji ta gaya wa mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta bigi kirji da gaya musu ce ku duka a hannun alwalan ku aka tafi auren ku ana muna nema ana an bada kaza kin jira kaza tace ni kadai ce Allah ya ce falan ma qaba zaidun minha wa taran Allah ba ka ce sarki ya aura wa manzon Allah ne ba alwali ba sadaki ba shi ba ruwa a masallaci ko falo daga sama Allah ba ka ce sarki daura aure wannan ta san abin da Allah ne ba ta a duniya ba wanda ta saba wani ne ba wanda kuma yake samu har duniya ta tashi ba wani mutum da Allah zai daura auren shi babu shi babu wata mata da Allah zai daura auren ta babu ita kaga kenan kai ma ka kalli rayuwarka wallahi kana da kai me Allah ya baka me Allah ya tantance ka da shi akan mutane hakkin Allah ne ka tantance wannan abin dan Allah zai maka tsari akan ka kuma an saka Allah da ribar ka a duniya kuma shi ne hanyar tafiyar ka lahira insha Allah ta'ala Allah bada ku shi gaskiya mana alfarma da fahimtar abin da muke faɗa da aiki da shi Allahumma zayyinna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma lakina min ma lakina wa alina min ma jahila warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafa an-nahar ala wajhi alladhi yurdika anna ya arhamar rahimin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كعادتنا وعادة المنبر نذكر أنفسنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم احينا مسلمين اللهم احينا مسلمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم الحقنا بالصالحين اللهم الحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله